أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya kuma na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz abdulghani bin abdulwahid al-maqdasi al-hambari rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu a yau muna sha tara ga watan shawwal 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 27 ga watan 4 2024 miladiya muna fata Allah ya mana muwafaka insha Allah yau za mu tashi sabon babi kina dama mun kwana ne a ƙarshen wani babi inda mala yake cewa babul mururi بين يدي المصلي dawa muna cikin kitabu salali littafin da yake bayani akan hukunce-hukuncen sallah to mun zo zuwa ga baban da malaye cewa babul mururi baban da ke bayani akan ficewa baina yadayil musalli ta gaban mai sallah kenan miye hukuncin wannan idan mutum yana sallah wani sai ya zo ya bi ta gaban shi wannan babin yana bayani ne akan wannan matsalar malice alhadisu thalithu ba'da almi'a an abi juhayn ibn samma al-ansari radiyallahu an an abi juhayn ibn simma bi kasr sadini ba samma ba جهين بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يألم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين yauman au shaharan au sana a wannan hadisin akhrajahu al-bukhari fi salah wa muslim fi salah hadisi na 103 daga abi juhayn bin simma al-ansari mutumin madina radiyallahu anhu ya dala ta tabbata a gare shi qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيتي لو يألم المار بين يدي المسلي da a ce mai hucewa a gaban mai sallah ya san ma za alaihi mi yake kan shi lakana an yaƙifa arba'ina to da ya kasance zai tsaya tsawon arba'in khairan lahu shi ya mishi alkhairi min an ya murra bai na yadaihi da ya bi ya huce ta gaban wannan mai sallah to wannan ruwa kamar da na fassara ta haka haka ta zo a cikin bukhari da musulun domin a bukhari da musulun babu min al-ismi amma ya zo a cikin waɗansu ruwayoyi shi na malin sai ya aro shi shi sauga ya sanya shi tsakankanin tire guda biyu kenan abinda ke cikin bukhari da musulmi ne kenan ma za alaihi lakana aliyakifa amma waɗansu ruwayoyi sun bayyana cewa ma za alaihi mai yake kan shi sai aka fassara da cewa minal ismi na zinibi na laifi ina wata gani qala abun nadr abun nadr yace la adari mai ruwa yake ta ban sani ba da ya ce an ya kifa arba'ina khairar lahu mana ya tsaya arba'in shi ya mishi alkhairi wannan arba'in kin yauman yana nihin kwana arba'in ne au shaharan ko wata arba'in ne au sanatan ko shekara arba'in ne to wannan hadisi kaga hadisi ne wanda yake nuna maka haramcin ficewa ta gaban mai sallah malice ma yi ukhadu min alhadis irin abubuwan da za mu a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi abu na farko haramcin ficewa ta gaban mai sallah idan shi ya kasance wannan mai sallan ya sanya sitira ko kuma hucewa tsakankanin shi da sitiran in ya sata kenan ka fice gaban shi babu sutura haramun ne ka fice gaban shi ga wanda ya sa sutura to ka bi ta gaban shi tsakanin suturan da shi ka huce nan ne ke da haramcin yana ta gani kaga wani ke nuna maka shi ma wajabcin shi mai sallan ya sanya sutura cewa idan mutum zai yi sallah waɗansu ce sunna ce mu'akkada wasu ce wajibi ne sanya suturan abinda ke nihi da sutura shi ne masallaci ya sanya wani abu a gaban shi wanda zai kare shi game da wanda suke hucewa yanzu kawai misali zan yi sallah sai in ɗauki wannan gimshikin sai ya kasance mini shi ne sutura domin hadisi ya tabbata manzo sallallahu ya kasance idan zai yi nafila a cikin masallaci to yakan kirdadan gimshiki sai ya ɗauke shi a matsayin sutura sai ya sallah da shi kuma yakan yin sutura da katanga idan wurin misali a ce kamar nan ne kaga za ka yi sutura da mi da katanga in kana gab da katanga ne kenan nasarar salama yakan yin sutura da mashi in a cikin daji ne to yakan kafa mashi ko kuma lokaci yakan kafa sandashi wanda yake rikewa wanda ake kiranta anaza wanda a ƙarshen ta can akwai ƙarfe wanda ake iya kafa shi wani lokaci kuma yakan yin sutura da taguwar shi ya yi da raƙumi ina ta fahimta kuma wani lokaci yakan yin sutura da mu'akhiratin rahi ma'ana sai ya ɗauko sirdin taguwa ko sirdin raƙumi to a sirdin raƙumi akwai wani abu a can bayan shi wani ɗan tozo haka wanda mutum in ya hau yake ɗan jinginuwa ko to wannan ma shine gulgulun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada cewa duk abin da za a sanya shi matsayin sutura to tsawon shi kar ya gaza da wannan da a ce za a ajiye wannan sirdin na raƙumi daga ƙasa to tsawon shi zai kai haka daga bai kai ko to ya kai kamar ya kamar haka eh daga tabul ne a ba daga ƙasa ba eh a daga tabul a in daga ƙasa ne ayyamin kuma ya ta wani abu daban daga yanzu daga wannan tabulin a ce nan ne ƙasa ai zai kaga maka yawwa to duk abin da zaka sanya shi ya kasance maka matsayin sutura ne to lalle gurgurin shi ya zama ya kai wannan ina ta fahimta kenan za ka yi sallah kenan yana gabanka kuma za ka sanya shi tsakankaninka da shi kaman zira'i uku tsankanin kai da shi ba zuwa za ka yi ka liƙe mishi ba ko kuma yana nan sai ka dawo nan ka sa tazara mai nisa tsakankanin kenan tsakankaninka da kai da shi za ka kasance kamar mai wannan zira'i uku sai ka tsaya ina ta gani kuma yayin da za ka yi sujada za ka bari ne tsakankaninka da suturan kamar yadda akuya a mamar risha kamar yadda ɗan akuya ko tumkiya ko ɗan raguwa ka zai huce tsakankanin ina ta gani shi ma za ka yi kenan ba dukunkuna za ka yi baka bar wagegen wuri kuma za ka zai ka liƙa kanka da shi ba yanzu za ka bar ɗan tazara kaɗan to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake mu'amalanta suturar shi ina ta gani yauwa to wannan suturan shine mutum idan ya sanya shi haramun ne wani ya zo ya huce tsakankaninka da kai da suturan in kuma babu suturan haramun ne ya zo ya huce ta gabanka sai malamai suka ce sai in ya ɗauki golgodon suturan da abin da ya huce wannan kun fahimta yanzu kawai misali a ce wancan ya dasa sallah a can ko ni yanzu na zo zan huce suka ce babu laihi in huce ta nan saboda an yi tazara mai nisan gaske babu laifi ka huce ka je gab da shi ka huce shi ne baya halitta ina wata gani ya kasance kenan za ka huce tsakankanin kai da shi kamar tsawon zira'i uku amma ya sama da zira'i uku hudu biyar shidda bakwai to kana iya huce kowa ba su tara bakka da laifin komi an bayyanta ko haka malamai suka ce abu na biyu daga cikin abubuwan da za mu fa'idantar shi a cikin wannan hadisin shine mutum ya gujewa hucewa gaban mai sallah saboda irin narkon azabar da shi wannan hadisin ya nassanta ya faɗa kaga ce da ka san irin abin da zai saukanka na zinihi irin girman zinibin da ka sani to da za ka tsaya ko da arba'in ne kashin arba'in din nan ihtimal wanda yake shine na karshe shine mi kwana arba'in tana yi dama ko ya zama to kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in to mu maido shi wanda yake shine na karshe shine kwana arba'in yanzu zunubin da za a ce kana iya haƙurin ka yi ka kwana arba'in kana jira inda ka sai girman zunubin da ka tsaya kwana arba'in kana jira ya ƙare ka wuce haka zunubin ƙarami ne ba karami ba ne mana narkon azaba ne babba mai girman gaske to idan har da ce ka san yawan zunubin kana iya haƙurin kwana arba'in don bai baka ya haƙurin minti minti hudu ko biyar duk da wata nafila da mutum zai yi mafi yawan ta wuce minti uku kuma duk kullum sa haku bai inda yawa wata musamman bace zai yi ya dauko zai wata tilawa a ciki zai safa safa ko kuma ya rubu'i rubu'i ko sumuni sumuni kawai dan dai yayi tilawa shi a cikin sallah inda ba irin wannan ba kawai nafila zaka yi kawo shigo masallaci za a yi sallah nafila zaka yi ku dura bai wuce minti biyu minti uku mutumin da zai tsaya ne ma yayi ta kab kab kab kab bata wuce minti hudu ko biyar taka taka to kaga kai hakurin wannan yayi maka alheri da kabi ta gaban shi ka huce da haka hadisin yana nuna mana wajibcin mutum ya guji wannan mummunan aikin na'am na'am sallah eh mm mm ya bi ta gaban ka e in dai bai bi ta gaban naka duka bai wuce ta gaban ka ba yanzu kama a ce kuna ku kuke seti da wani daidai da daidai gashi gaba da baya sai ya tashi ta yi shi wannan baya ce ya bi ta gaban ka an gane wanda zai bi ta gaban ka shine wanda zai zo ya biyo ya keta haka ya huce amma wani yana sahu na gaba wasu sun kare ka ya huce in ya zo babu hanya sai ta gurgusa mishi sai huce duka baya shiga cikin ya fita gaban mai sallah wannan ya fita gefen mai sallah shi kuma ba shi wani hukunci mummuna a ce yayi laifi ko abin da kamar haka yawa a fa'ida ta uku a cikin wannan hadisin abin da ya fi ga duk mutumin wanda yake sallah to lalle lalle kar ya yi sallah yana kallon hanyar da mutane suke yawan bin wurin ba tare da sutura ba baya halitta ya kai ma don kakka ji an ce shi kenan kawai sai ka zo ka tsiri sallah akan hanyar mutane don dai ka azabtar da su an ce kai su bi su wuce ga taron mutane kai kana sallah kaga wani har yana kwambo ga shi mutane a tare a shari kai ma baka kyauta ba ina ta fahimta akwai inda ma za ka samu zunubi kenan mutum abin da ya fi kar ya yi sallah zuwa ga kallo na hanyar da mutane suke yawan bi ko kuma mutum ya tsiri sallah a wuraren da babu makawa mutane sai sun bi ta wurin sun wuce babu makawa babu makawa an gane ko saboda kadda ya buzuro wa sallar shi ta waya kenan kai da kanka kadda ka fari sallan da za ka sa dole sai an bi ta gabanka kaga wannan zai sa kai da kanka ne ka bijirar da ka sallaka zuwa ga abin da zai za ka samu naƙasu an gane ko kuma ta gefe guda za ka bijirar da ɗan uwanka musulmi zuwa ga zai samu miliki babba kina naka ka kiyaye haƙƙinka ka kiyaye haƙƙin sallaka kuma ka kiyaye haƙƙin ɗan uwanka musulmi ana fahimta sai fa'ida ta hudu a mai ruwaya ya yi shakka da ya ce arba'in shin ana nihin kwanikai ne wata ne ko shekara to ana malake cewa wato wannan adadin da aka ambata da aka ce arba'in wannan adadin ba ana nufin iyakan cewa ba ne abinda ake nufi kawai shine kai kolo ruwa wajen girman laifin don wani daga cikin al'adar larabawa sukan gudanar da irin wannan kin an fahimta irin uslubin wannan wani yana zawa a ciki hatta qur'ani ya zo faɗa lamu da wakil sarki in tastaghfir lahum saba'ina marra falan yaghfir lahum ko da zaka ka nema musu gafara ko ka nema musu gafara in ma ka nema musu so saba'in Allah ba zai gafarta musu ba to ma'ana an kai saba'in da ɗaya gafarta kenan ana nihin ko dubu saba'in aka yi Allah bai gafartawa kenan shi wannan adadin da ya zo ba an zo da shi bane don nuna cewa in aka yi wannan adadin ba za a samu aka samu saman shi za a samu ina ta gani to wannan shi ma irin shi ne kenan da in da za ka yi haƙuri ka tsaya ko da tsawon shekarunka ne ya yi maka da ka bi ta gaban shi an gane ko shi yasa ma ya zo a cikin waɗansu hadisai riwaya ta ibn hibban da sunan na ibn maja hadisin abi huraira ya zo cewa lakana an yaƙifa mi'ata amin da mutum ya san zunubin da zai samu yayin hucewa a gaban mai sallah to ya tsaya shekara ɗari khairar lahu mishi alheri min alkhutwatin lati khataha da wannan takun da zai yi ya bi ta gaban mai sallah a wani yaruna muka cewa kenan ba ana nihin kawai adadi ne wanda ba shi da iyaka da a ce za ka tsaya tsawon rayuwarka to ya yi maka alheri da ka mutu gaban shi an fahimta ko yawa sai dai shi wani hadisin akwai ɗan rauni na ta tare da shi fa'ida ta biyar amma a wurare kamar makka wajen ɗakin allah to anan shekul islam ibn taimiyya ya ce lausallal musalli fil masjidi wan nasu ya tufuna amamahu lam yukra sawa'un marra man min amamihi rajulun aw imra'a wato da ce mai sallah zai yi sallah a masallacin ka'aba mi zai kalla kenan zai kalli ka'abar ko kuma can ga mutane suna ta dawafi a gehen ka'aban to wannan ba karhanta shi ba wannan bai shiga cikin wannan hukuncin ba kuma duk ɗaya ne namiji ne bi ta gaban shi mace ce ta bi ta gaban shi duk ɗaya ne domin za mu ga sadisin masu zawa a gaba za mu ga hukuncin a sallar da namiji ya bi ta gaban da ko mace ta bi ta gaban akwai bambanci in namiji ne ko mace ce a wajen hukuncin ita sallar an fahimta ko da haka kenan wannan hukuncin idan a ɗakin Allah ne kenan babu matsala sai ka tsiri sallaka ana dawafi a gabanka wannan ba komi ba ne kai ba kai balaihi shi wanda ya bin bai balaihi kenan anan an hassase wannan wurin amma a wasu wurare to baya halitta mutum ya yi sakaki game da a ɗorawa kan shi wannan babban laifi na ficewa a gaban mai sallah sai hadisi na gaba alhadisun rabi'u ba'da al-mi'a an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أخرجه البخاري في الصلاة والمسلم في الصلاة حديث نتري دهدو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدال تبتع قريش قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله تيرا دا امينشن الله ستبتا اغريشي yana cewa idza salla ahadukum idan sai ɗayan ku yayi sallah zuwa ga ila shay'in zuwa ga wani abu yasturuhu minan nasi wanda zai kasance mishi sutura game da mutane mun gwada irin nau'ukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mi yake yin sutura da su kuma kana iya yin sutura ma da mutum a gabanka misali yanzu ka shigo ga wani nan ka tabbata ba zai tashi ba sai zama to maka sutura sai da za ka yi sallah zuwa gare shi mutane su rika hucewa tana to idan mutum ya yi sallah zuwa ga wani abu wanda zai kasance mishi sutura game da mutane wanda zai suturce shi game da mutane fa'ara da ahadun an yajita za bayyana yadayhi sai wani sai ya nufaci ya zo ya keta ta gaban shi an fahimta ko ketawa ta gaban shi ma'ana ya bi ta kusa da shi wanda ya kasa da zira'i uku ko kuma ya bi tsakankani kenan wani an bai sa ba sutura kenan ko kuma ya bi tsakankani shi da suturan to fali ya dafa'ahu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan mutumin ka ture shi fa in aba idan ya kiya shi sai ya wuce falyu qatilhu to ka yaƙe shi ma'ana kai da gaske ka hana shi yace fa innama huwa shaytan abin sani kawai wannan mutumin shedani ne saboda an siffanta shi da shedan ta yadda shedan babban burin shi shine ya sanya nakasu a sallar mutum ya sanya mishi waswasi ya sanya mishi wato ɗaukan hankali to galiban za ga wannan wanda zai zo to aka ga dama iya ci mai sallah yakan gana wanda shi da ubangijin shi ko kuna ganawa ne da Allah kuna gaba da gaba sai ya zo ya bi ya huce kaga ya yanke wannan ya sa maka tashwishi ya ɗauki hankalinka to shaidan ne yake da wannan gurin kuma shi yake haka da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da cewa shaidan a wata ruwa ya ce fa inna ma'ahu qarin a tare da shi akwai wani shaidan shi yake ingiza shi shi yake sa shi aikata wannan mummunan aikin ina ta fahimta to kenan wannan hadisi na biyu wato shi yana nuna mana cewa na farko dai kai idan za ka yi sallan kamar da za mu gani kai ka sa sitira an gane ko na farko ya nuna mana laihin wucewan na biyu yana nuna mana kai mai sallan ba za ka kyale mutum ba idan ya zo kawai haka nan sai ka yi bakin ƙoƙarinka wajen hana shi malice alhakamun lati fil hadith hukumce-hukumcen da za mu fahimta a cikin wannan hadisin na farko kenan shar'antar da sanya sitira ga mai sallah kenan mashru'i ne an shar'anta ga duk mutumin da zai sallah to ya sanya sitira saboda ya kare sallar shi game da tawaya ko yankewa domin za mu gani can gaba akwai irin ababen da idan suka bi tsakankaninka da sitira to sun yanke maka sallar sai ka saki an fahimta to shari'a ta shari'anta ma duk wani mai sallah to ya sanya sitira saboda ne don ya kare sallar shi da tawaya mana ta kasance ladan ya rage ko kuma ma sallar ta yanke gaba da. to saboda wannan aka shar'anta maka ka sa sitira abu na biyu an shar'anta ma mutum ya kusanci ita wannan sitirar mun faɗa cewa kusancin shi na tsakankaninka ne ta sanya mi zira'i uku yawa kenan don duk don ka samu daman duk mutumin da zai huce tsakankaninka da ita ka iya ture shi an gane ko na mutumin da yake can to ya za ka ture shi ko gudu za ka ka iske shi haka ba zai yi ba dama idan aka ce ka ture shi kenan wanda zai bi ta gaban ka ne kai tsaye kuma hallau ana so ka yi kusa da sitiran da kada ka kumtata masu masu wucewa kenan ka ba su dama an fahimta kenan kada ka zo zan yi sallah ina iya sawa wannan abin ya zama sitira ta ko kawai sai in ja shi in kai shi wajen wancan kowa a hakun ta samu tani yanzu sai suka kewayawa suna bi ta can suna huta su kuma nan za su zo sun mutu daga nan sai su yaka su yaka su yaka sata a nan kawai suka zo su wuce kenan kaga ka yi don ka sa ta kusa da kai don mai wucewa ka iji shi kuma ka sauƙaƙawa zuwa masu wucewan ka ba su dama kenan dai ladarar wa ladirara ƙa'ida tana aiki a nan ko ka cutar kai makar da a cuce ka ba cuta ba cutarwa na fa'ida ta uku a cikin wannan hadisi na biyu haramcin hucewa a gaban mai sallah mana a huce tsakankanin mai sallah da suturar shi domin yin hakan yana daga cikin aikin shidan da aka haramun ne ka bi ka huce fa'ida ta biyar wato duk mutumin da yake so ya bi ta gaban mai sallah to hadisin yana nuna cewa ya bi ta gaban mai sallah kenan tsakankanin shi da sutura hadisin yana nuna cewa lalle lalle a hana shi kai mai sallan kai mi ka hana shi malamai suka ce wannan hanawan yana farawa da ishara kenan kaga yana zawa sai ka ka dakatar da shi an gane ko kamar da su da kenan mutum kaga bai gan sai ka mishi haka kana mika hannunka ya gane cewa baka gama sallah ba kenan kai bi ta gabanka ko ya bi ta bayan kan akwai wuri ko ya bi ta gaban sitirarka ana fahimta kenan za a fara ma mutum ishara ma laice ko a ma mutum tasbihi ka ce subhanallah to wani ai ba kowa ba san shi kawai ana kana sallah an yance subhanallah wani ya ce ko a cikin maganganun ne ma wani abu ya zo maka ka faɗi to amma da a ce mutanen sun san cewa aka ce subhanallah ana ne cewa mutum yana cikin sallah a fahimci cewa yana sallar cika bi ta gaban shi to aka iya yi wato idan mutum bai hannu ba kamar ishara bai hannu ba to ka hana shi ko da da ka ture shi ne domin da ce li'annahu mu'tadin domin shi wannan dan ta'adda ne ya ketare iyaka ko manzo sallallahu alaihi shi ya umarnin cewa kenan ka tore shi ka ka ka ka ije shi alqadi iyad Allah ya ramshe shi yake cewa wal ittifaqu ala annahu la yajuzu lahu al mashyu fi maqamihi ila raddi malamai sun yi ittifaki cewa baya halitta shi mai sallah ka yi sallah da mana ka yi tahiya daga inda kake tsaye don ka je ka iske wanda zai huce gaban ka ka ture shi an fahimta ko kina in ya yi dan nisa baka zuwa kai ka tsaye ka ture shi ittifaqan sai ce li anna zalika fi salatihi ashaddu min mururihi alaihi domin wannan tahiyar da zaka yi ya fi girman laihi da mi da hucewar da zai saboda yawancin laifin a kan shi ne wani kuma kai kana so ka inganta sallaka in dai hannunka bai iya kai wato kuma kadda ka tafi ka ce ka je ka riske shi ka ka ingije shi ka ture shi an gane ko yawwa kenan dai wannan turewan shi ma za ma mutum ne da sannu sannu yawa lokaci da yawa ana samu wannan wani in ma ka nuna wani nuna ma ka nuna mishi sai ya harare ka eh sai ya nuna shi bai ji daɗi ba to wannan ba laifin kai mai sallah shari'a ce ta ce haka shari'a ce ta ce in za ka huce ta gabana in hana ka ya maka nuni cewa sallah nake yi shi ne sai ya meka maka hannu to wanda an meka mishi hannu sai ga ya harare ka haka to wannan baya halitta sosai ma mana tun da ai kamar da ba na iya faɗa ai taimakon biyu ne ka taimakawa kanka kuma shi ma ka taimaka mishi saboda kai faɗa wannan babban laifin da aka ce da mutum zai tsaya tsawon rayuwar shi ya yi alheri da ya huce an gane ko yawa fa'ida ta biyar malice da a ce wannan mai hucewan wanda ya zo zai huce ka nuna mishi ya kiya mi aka ce in yace shi sai ya huce mi aka ce ka mishi ka ture shi to da a ce za ka ture shi kawai sai ya faɗi ya mutu kasan malamai suna ka abubuwa da dama kuma kasan rayuwa da gobe abu na wanda ba a tsammani wani zungura ya kashe mutum kawai ka zunguri mutum kawai sai faɗi mutu to ajalin ne ya zo kuma daidai lokacin shi ya ce sai ya wuce kawai kana ture shi sharaf ya faɗi kawai ya mutu ai wani ne ana sallah ya ingije shi kawai ya mutu to ya hukuncin zai kasance to shi ne malakita da a ce shi wannan wanda ake turewan sai aka ture shi sababin wannan tura shi daga sai ya faɗi ya mutu to babu wani zunubi ko ɗaya ga wanda shi ya ture shi kuma babu giya an gane ko domin wannan turewan abu ne wanda aka ba shi dama a shar'ance ya yi shi to duk abin da zai haifu akan wani abin da aka baka dama ba tare da addan cewa ba tare da komi ba to wannan ba a baka ramuwa akan shi an gane ko yawa kenan ba wani wata matsala to da aka tari ma ka rayi wannan babban ba mutuwa ne ko to da aka tari ma ka ture shin ya shi ma zuwa wani haka ka wasa mishi baki duk da cewa ba in aka yi haka kamar an wuce an yi rigima an yi hada cikin sallah to amma dai da ce wani abu zai afku irin wannan duka babu ba hadar ne ya ba wani ramuwa ba zuwa shari'a ce ai ya wasa mishi baki ko ya mishi kaza a'a ina ma da ka mutuwa to bari abin da yake kasa da shi kuma fa'ida ta shidda a hikimar da ta sa hikimar da take cikin a hana mutum wajen wannan hucewan hikimar don kada a samu tawaya ne a cikin sallah kuma don kada zunubi ya afku ga shi mai hucewan kina kamar da mamadu ya faɗa kenan taimako ne kawa kanka kawa shi wannan mutumin kaga hadisin unsur akhaka zaliman aw mazlum taimaka mishi ne kai idan aka zo aka hana ka aka maka ishara wallahi san ka ake taimaka maka ake kaga da ka ji zahi kuma kadda ka ji wata damuwa an gane ko saboda kenan wannan hikimar ce kawai malace to wancan matsala ta biyar da muka faɗa cewa da a ce wajen ije mutumin ya faɗi ya mutu a babu wani laifi ko babu rama babu komi malai ce to wannan fa ga wanda ya sa sutura ne ga wanda ya sa sutura ne amma ga mutumin da bai sa sutura ba to ba shi da wannan alfarmar domin shi ma ya yi sakaki ya bar abin da shari'a ta ce an gane ko shine ce idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas ya sa sutura ko bai sa ba ya sa sutura shine fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatiluhu don bai sa sutura ba to wannan alfarma bai tare da ita shikenan baka sa sutura ba kai haka ka ingije shi kawai sai ya faɗi ya mutu kaga wannan kisa ne kai na mai shibuhul amdi kisa ne mai shigen na ganganci amma ba na da gangan bane akwai diya akwai kafara akwai mi diya akwai kafara isasi ne ba a yi ba saboda ba da gangan bane amma za ka biya diya raƙumi ɗari kuma za ka yi azumin wata biyu a jere babu yankewa in baka sa sutura ba saboda kai ma baka bi ba abin da aka fara amma da ka sa sutura to baka da laifi ina wata fahimta haka mala ya faɗa a fa'ida ta bakwai to sai fa'ida ta takwas wato duk mutumin da ya yi nihin ya zo ya keta ta gaban mai sallah to wannan ije wanda aka ce a yi mala ya ce yana kasancewa ne bil ashali fal ashal a fara ma mutum da sassabci mai sauƙi kenan ina ta gane inda zaka wa mutum ishara ka nuna wajen kana sallah kawai dama kana kawai kawai haka tun kuɗe shi kaga ai wannan bai yi ba kina zaka fara mishi ishara cewa sallah kawai kake fa in abani to kuma hika sai ka ingiji shi an gane ko yawwa kina shi ne ma yake cewa baya halitta mutum da farawa ma ya fara da ƙarfi domin kaga wannan zai fita daga cikin hanyoyi da ake bi na warware abubuwa cikin lalima dama shari'a ba ta gace maka dama da farko maka yaƙi shi a ka hana shi an gane ko yawwa a fa'ida ta tara jumhurin malamai sun tafi akan cewa da a ce shi wannan mai hucewan sai ya zo ya huce baka ije shi ba shi ke yau ina sallah ko har ya zo nan kan tuni ya zo nan to baya halitta in maido shi kuma suka ce domin maido shi laifi biyu ne tun da hucewan da dawon duka duka hucewa ne gaban mai sallah tun da ya yi ɗaya bar shi da ɗayan ya ta yi kenan baya halitta ka maido shi an gane ko shi yasa ma zaka mafi yawa kanka la'akari kawai ga mutum tuni ya wuce ko kuma tuni kawai gashi nan da za ka yi wannan ma kawai sai dai ko ka ture ko kawai shi dai kowa da sauran sun azumi kake tuni ya wuce kenan bayan da za ka yi to in ya wuce shi kenan kawai shi ma in bai sani ba ne ya yi ba a kama mutum da laifin rashin sani an gane ko yawwa amma duka wani ana faɗi ne ga mutumin da ya da gangam ya san ga mutane suna sallah kawai sai ya zo ta gaban su ya huce kinan dai idan mutum ya fice to ba za ka maido shi ba domin maido shi yana sawa ne kamar an buga man mai sallar sau biyu zuwa da damuwa fa'ida ta goma malam ibn da kai eid allah shi shi da gafara yake cewa annal musalli ya bil ismi dunal marri إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور wato lalle mai sallah kai mai yin sallah wani lokaci za ka keɓanta da laifin kai ɗaya banda wanda ya huce idan ya kasance ga shi mai wucewan ba shi da wata makawa babu makawa wuri ɗaya ne za a bi kana iyawa ka daidaita ko ka koma can kawai ka zo ka kafa sallah anan bayan da za a yi sai an wuce baka ba ba mai wucewa dama to anan idan ya wuce kai ne mai laihin kuma kai kadai ne mai jini an fahimta ko wa qala yace yashtarikani fil ismi za su yi tarayya a cikin zunubin su biyun da mai sallan da wanda ya hucen idza kana lil mari mandu'a idan ya kasance shi mai wucin yana da daman ya bi ta wani wuri sai ya ƙibi wata arra da lahu musalli kenan wato shi mai salli ya buzo zuwa gare shi mana dai idan suka yi tarayya wajen rashin gaskiya har aka zo aka yi keta wannan shari'ar wannan hukuncin to suna tarayya amma mai sallan kadai ne ya ba mai sallan ko mai wucewan dama to mai sallan kaɗai zai ɗauki laifi an fahimta kenan kamar wurin da mutum ne an ƙare sallah sai ka zo ƙofa wani lokaci da yawa ma'ana ana kuskure mutane sukan kafa sallah a ƙofa in dai ba babu wuri ba kawai in ka shigo na fila za ka in son samu ne mutum ya shigo ciki ciki an gane yawwa in kuma a ciki cikin babu ko ko ma'ana ka in ka shigo ka yi ka huce ita kofar kamar salaci in wani masalaci ne in za ka yi nafila daga nan zuwa gaba shi kai kaga yanzu a nan ne an gaba matsala wanda zai huce bayan ka ne kawai zai za su tabi amma ka je can inda yaran nan suke kawai kafa sallah kaga ya kasa kowa nan nan kasu kuma a ce babu sutura an gane to a wannan lokacin a ce babu wani wuri sai ta nan za a huce wani an gama sallah yana da bukata wani cikin shi ya yi kaza he ya huce kai ne mai laifi an fahimta ko to amma a ce ka kafa sallan anan kaman wannan masallacin da kowa beach kaga ka kafa sallah anan kayi laifi a bai dace ba ni ma kuma tunda ina iya bi ta can in- in ta yi sai na kiya na buta nan ni ma na laifi yanzu kun fahimci abin kenan yanzu a ce wanda ya kafa sallah a nan babu inda za a bi sai nan ni in na bi ban da laifi shi ke da laifi in a ce ina da wata larura dole sai na bi na wuce ban da wata makawa an gane ko to amma da ya kafa sallan a nan kaga ya yi laifi ya zo tsare mutane shi kenan ni sai na bi ta can na zo na wuce to ni ba ba ba ba wani laifi kenan in na bi ta nan ne a lokacin ni da shi duka mun yi laifi da ina iya bin ta cin hina bi ta nan ban sani ba ko an fahimci an gane bayanin yawa kenan dai mawdu'a kamar dama ne kenan inda mai sallah bai ba ba mai wucewa dama sai wannan kawai sai mutumin larura ta kama shi dole sai ya wuce to mai sallan yayi laifi wanda ya wuce ba shi da laifi amma idan ni ma ina akwai ta yadda zan yi na zo na biyu nan to mun yi tarayya cikin mi cikin laifi fa'ida ta goma sha ɗaya a cikin wannan hadisin idan ya wato aiki da ake yi a cikin sallah wanda ba a cikin ayyukan sallah ba idan ya kasance akan maslahar sallah ce to baya rage sallah baya bata ta ina ta gani domin wannan abin ja'iz ne daga wannan ture shin da zaka yi cikin ayyukan sallah ne baya ciki amma saboda yana daga cikin ababen gyaran maslaha ce da sallah to babu laifi wannan bai rage radan sallan ko bayani baya bata ta an fahimta ko na'am sai alhadisul khamisu ba'da almi'a hadisi na 105 عن عبد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على همار أتانٍ وأنا يومئذ قد ناهزت ناهزت ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتانا ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد أخرجه البخاري في العلم ومسلم في الصلاة نعم حديثي نقري بيار دقى عبد الله بن عباس يدالة تبتا أغريش كتوا أقبلت راكبا معنى نافس كنتو إنا مهي على إمار أكن jakki atanin ta mace idan aka ce al'atar ainihin unsal himar jakki ta mace kenan idan muka hada muka ce himarin atanin he mu ce kawai jakka da hausa kenan ko na'am sai ce wa ana yawma idin ni a wannan lokacin a wannan yinin kadina haztu al-ihtilam ma'ana na haztu mana ina kai gab na kusa da balaga idan ka ce na hazal ilma bi mana na haztul ilm qarabtul buluga kenan mana na kusa balaga kenan muradu fi tilkal mudda kenan a wancan lokacin sai ya ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli bin nas bi mina annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana salla ga mutane amina ila ghairi jidarin ba mai kallon katanga ba an bayyanta kenan dai a cikin sarari ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sa sutura shi da saba sawa domin a sarari yana sha mashi kowannen sanda tashi an gane ko kowane abu daga cikin ababe dai na sanya sutura kenan ila gairi jidabin bayana mai kallon katanga ba ya ce famarartu bayina ya dai ba'adi safi sai na zo na fice ta gaban waɗansu wani daga cikin sahu ana fahimta yanzu anasala salama yana sallah da mutane ko an yi sahu ɗaya biyu uku misali ne shablan abbas sai ya zo sai ya huce a gaban safu na biyu ko na uku kamar a ce yanzu ana sallah sahu ya kai can kawai ni in shigo ta nan na ga wani wuri a can sai in biyo ta gaban mutane sai in ji to irin wannan ne kenan ya yi haka nan da shi da jakashi ya ce da na fice ta gaban wannan sahun fanazaltu sai na safko daga wannan jakar wa arsaltul atana sai na saki wannan jakar tar ta'u ma'ana tana kiwo kenan ya'ani tar'a bi ma'ana tar ta'u bi dammil aini ya'ani tar'a mana tana ciwo ya bar ta kenan tana cin abin da ta gada ma ya ce wa da khalfi fi saffi sai na shiga cikin sahu kenan aka yi sallah aka ƙare ya ce falam yunkir zalika alayya ahadun babu wanda ya mai inkarin wannan aikin da ne babu wanda ya ce ban kyauta ba ko na yi kaza ko na yi kaza to ababen da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisin abu na farko wato ficewar jakki ko jakka tsakankanin a gaban mai sallah wannan baya rage sallar da komi ko baya yanke ta haka hadisin ke nuna ko kaga haka yayi wato babu abin da aka ce mishi komi to amma akwai dan sabani da zai zo nan gaba insha Allah wanda malai ishara zuwa gare shi kenan hadisi na gaba zamu gani shi insha Allah fa'ida ta biyu a hadisi yana nuna cewa lalle Abdullahi dan Abbas yayin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu to amma ya kasance yana gab da balaga ko kuma yana sabon balaga domin ita wannan kadiyar ta afku ne a hajjatul wada hajjin ban kwana da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda kuma bayan wannan hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama bai huce kwana 80 a duniya bai rasu an gane kenan hadisi yana cewa kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu Abdullahi dan Abbas yana gab da balaga ko kuma yana farkon balaga malamai suke cewa ne ke nuna hadisin yana nuna wa samari jaji da kakalin hadisan da ya rawaitawa kina yana dan matashin shi ne shekara bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu zuwa sha uku duka waɗannan hadisan da ya haddace su kuma ya rawaice su tare cewa yana da addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ya mishi Allah ta'ala ya ba shi ilimi Allah ya fahimtar da shi to wannan addu'an ce ta kama shi ana ilga shi daga cikin manya-manyan malaman sahabbai radiyallahu ta'ala anhu a fa'ida ta uku a cikin wannan hadisin wato duk abin da nasarar salama ya tabbatar da shi to wani abin sunan shi ce ta shi manzon salama salama an gane ko kaga wannan abin da abu da abbas ya yi a nasarar salama ya tabbatar da shi ko bai tabbatar da shi ba ya tabbatar da shi ya yi ikirarin shi saboda mai shurun da ya yi annabi sallallahu baya shuru akan kuskure saboda shi an turo shi ne ya shar'anta ya nuna daidai ya nuna ba daidai ba to duk abin da aka yi sai ya kyale bai ce ba wannan abin bai dace ba to ya nuna cewa wannan abin menene daidai ne ana iya yin shi kenan domin a annabi sallallahu alaihi wasallam kenan baya tabbatar da mutane abin da yake ba daidai ba kenan rashin inkarin shi akan wannan abin yana nuna abubuwa guda biyu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi inkarin abin da Abdullahi dan Abbas yayi ba wannan yana nuna abubuwa guda biyu abu na farko sallar ta inganta an gane ko kuma bai zo ba da wani abu abinki aikin da ya ba laifi bane an fahimta fa'ida ta uku ta hudu kai a cikin wannan hadisin hadisin ana kafa hujja da shi akan cewa sitirar limami ita ce sitirar mamu an fahimta kine yanzu idan ana sallah in dai liman ya sa sitira to shi kenan in dai ba abu ta gaban shi ba abu ta tsawon warko uku hudu biyar ko ina aka bi baya taba ingancin sallah da komi an gane ko yawa kenan sitirar imam ita ce sitirar mamu kuma da wannan nema imamul bukhari yama wannan hadisin unwani ya sa mishi matashiya ya ce babun sitratul imami sitratu man khalfahu sai zo da wannan hadisi cewa sitrar liman ita ce sitrar wanda suke bayan shi bayan shi an gane ko yawwa kenan wannan matsalar a yaushe a lokacin da ake sallah da liman an gane amma da ce za a samu masubuki masubukai an bar ku raka a biyu raka a uku liman ya salamce sai kuka tashi za ku zo da sallolinku to a yanzu baya halitta mu kuma mu rika bi mu rika ci aitin da liman suka yi a ai shi mai sallah liman yana salamcewa to ya dauki ma'ana nauyin sallan da ragamin takato kan abin da ya sauran ya mika ma shi wannan masaukin kayan shi in kai rabkanuwa kanka baya halitta wani ya bi ta gaban shi ya huce in ka fita gaban shi wannan zunubin zaka same shi shi kuma dole ne zaka huce yemi ya ije ka amma da ana cikin sallar da liman newa ba shi da haƙƙin ya ije ka kai da zaka wuce baka yi laifin komi ba shi kuma ba abin da zai shahi sallar shi an fahimta kenan ana cikin sallar da wa da liman amma da da liman ya salamce to yanzu kowa gishin kan sheke ci lalle ne mutum ya samu kenan ya sutura in ba wa sutura a wajen kenan ku sai ku rika daidaitawa a ce an kare sallar sabo na can karshe ne kai daga nan ba a ce ba kuma daga can a kai yana kana yabin ka wuce duka ba matsala kamar da dai bayani ya gabata na'am sai alhadisu sadisu ba'da al-mi'a حديثنا تريد شدة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّ فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أخرجه البخاري في الصلاة والمسلم في الصلاة حديثي نتريد شدة حديث أمنا عائشة دلة تبتها قريتة تتشي كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتشي ناكسا شيء إنا ينبرتشي a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ga alƙibla ne ita tana gaban shi tana kwance tace wa rijlaya fi qiblatihi kafafuwa na guda biyu suna kiblar annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake kallo yake sallah ma'ana a gashi nan zai yana sallah ita kuma ga kafafuwanta nan an gare ku ya kasance ko ardu ko ɗul fa'iza sajada gamazani idan wasu salama zai yi sujada ta wurin bai domin kawo ne a wurin da zai sujada sai ya ture ni sai mana gamazani sai ya ture ni faƙabattu rijilayya sai in dimke ko sai in matse kawo na guda biyu fa'ida kama idan ya sujurorin shi ya tashi ba sattuhuma sai kuma in meke su haka ake sallan shi yana kyamleli tana kwanci tana barcinta in zai sujara sai ya ture ta sai ta ji zai sujara sai ta matse kawahun sai ya sujara idan ya tashi kuma zai zo wata raka kuma sai ta meke haka ake yi ta ce walbuyutu yau ma'izini laisa fiha masabih wato gidaddaji a wancan lokacin babu hutula babu hutulu kenan ta yuma tana kwancen tana falke amma ya bata san wasu da a ce da hutula ta san zai sujada kan yanzu sai ta jin gabafanta to amma ba ta sani ba in ya ture tana za ta jin sujada ne za ta yi sujada ne zai yi an bayyanta ko na'am a wannan hadisin ummuna aisha ya dala tabbata a gare ta ta kasance ta zo da shi ne a lokacin da aka ba da labari hadithu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa wanda imam hadisin abidar abidar ya rawaice hadisi wanda imam muslim ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqta'u salatar rajulil muslimi ma'ana yana yanke sallan mutum musulmi idan lam yakun baina yadayhi mithla mu'akhiratir rahim idan ya kasance a gaban shi babu gulgudon wato tsawon wannan abun da yake bayan sirdin rakumi an gane idan za ka yi sallah wajibi ne ka sa sutura ko to wannan suturan wajibi ne tsawon shi zaman to kamar daidai da wannan tsinin sirdin raƙumi na baya to mun sura tarma yake cewa wato sallar mutum musulmi takan yankewa ta katse idan ya kasance a gaban shi babu kwatankwacin wannan imma ya zaman to bai sa suturar gaba ɗaya ba ko kuma ya sa sanda ya mishi haka kasan wasu haka suke wai kawai da sanda zai yi sallah a daji kawai sai ya ta haka to baka yi sutura ba wani takalmi zai aji to kaga duka wani ba sutura ba dole ya ka tsaye da shi haka ya tsaya in ya tsaya ma kuma sai ya kai tsawon wannan bayan sirda raƙuma an fahimta ko yawwa to duk mutumin da mutum musulmi ya yi sallah zuwa ga wani abin da ko babu sitirar ko bai kai ba tsawon wannan to sallashi tana yankewa idan mace ta huce ya ce almar'atu idan mace ta bi ta gaban ta huce a wata ruwaya almar'atul ha'ir mace wadda balagagga banda yarinya kararrama wadda bata balaga ba kenan idan kana sallah babu sutura ko kuma tsakankaninka da sutura sai mace baliga sai ta bi ta huce an gane walhimaru da jakki sai jakki ya bi ta gaban sai ya huce walkalbul aswad da bakin kare mana idan waɗannan abubuwan guda uku suka bi tsakankaninka da sutura suka bi suka huce to wannan ya yanke maka sallah an gane ko to ummuna aisha bata san da wannan hadisin ba kuma ita bata ji labarin shi ba to shi da ta ji hadisin sai ta yi inkarin shi ta ce yaya kuke kamanta mu da jakki da bakin kare to shi ta zo da wannan hadisin ta ce ai na kasance na kan yin mana na kan yin barci a ƙimlan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ni ina gaban shi eh in zai sujada ya ture ni haka eh sallah kuma ya za ku ku zo ku ce idan mutum yana sallah mace ta fice ta gaban shi sallar shi ta yanki an bayyana ko to shi malamai suka ce wannan abun mana a ita abin da aisha ta ɗauka annabi salama ya yi da ita daban ne da hucewa daban ne da hucewa an gane ko akwai bambanci tsakaninsu da haka kenan hadisin ta daban hadisin abizar daban kuma hadisi ne ingantacce ya tabbata na'am kina haka malamai suka yi saɓani waɗansu daga cikin malamai suka ce wato idan waɗannan ababen guda uku suka wuce tsakankanin masallaci da suturar shi suka ce sallar tana nan ba ana yana yankewa suka ce mana yana rage ladan sallar haka jumhuru suka ce amma waɗansu malamai suka ce a'a hadisi yana kan zahirin shi yana yankewa kawai yana yankewa ne an gane ko wani kuma shi ne zahirin hadisi tsakaninka da sutura in dai mace baliga ta wuce sake kabu kabbara wata sallah sallah ta yanke kawai an fahimta ko haka hadisin yake nunawa jumhur malamai kenan sun takan cewa sallar ta yi amma laranta ya rage amma dai zahiriya da waɗansu daga cikin malamai sun takan cewa sallar kawai ta yanke kuma wani shine hadisi kenan tana babu wani tawilin da zaka ce yankewa manzo sallallahu ya qata sala yana yankewa kenan sallar kawai ta yanke an gane ko yawa kuma anan a cikin hadisin a can da abu zar ya ce wal kalbul aswad da bakin kare aka ce a tamar sallar suna fama balul kawul aswad to don mi bakin kare ban da ja ban da wari da wari ne ya bi sallar bata ɓaci ba da ja ne ya bi bata ɓaci ba sai bakin kare ne kawai yake yanke sallar aka ce mashi sallar sallama don mi bakin kare ba sauran karuruwa ba ya ce domin shi alkalbul aswad shaitan bakin kare shaitani ne an gane ko na ga kenan idan bakin kare ne ya bi tsakankaninka da sutura sallah ta warware amma da za a ce da suturanka ko mace baliga ta huce jikin ya huce karen ya huce ya zama baki ma zama wani iri ma bai rage komai da sallah ka a ina ne ake zancen sallah ta samu matsala ya bi tsakankaninka da suturan to sallah ta yanki an gane ko yawwa kenan dai a takaice umar aisha ta zo da wannan hadisi ne tana itiradin wancan hadisin amma kowane hadisin ma'ana shi daban to abubuwan da za a fa'idanta a cikin shi wannan hadisi malice abu na farko halarcin wato wani ya zo ya gici-gici mai barci ya gici-gici a gaban mai yin sallah idan akwai bukatan haka kamar a ce wurin akwai kumci amma ce ɗakin naku kama wannan masallacin ne kawai shi kenan kai sai ka fari sallah a inda yake ko kuma shi ya zo kwanta inda kake kenan wannan malamai suka ce wato idan akwai bukata ne bayan da za a yi to babu laifi abu na biyu daga cikin ababen da wannan hadisi yake nunawa cewa wato mace ta yi gicci-gicci a gaban mai sallah wannan baya yanke wannan sallah kuma baya rage ladanta saboda tana nan ne ba zuwa ba ta wuce kuma ma tana iya zaman to mishi kamar matsayin satara ne wallahu alam a fa'ida ta uku shafan mace ko da ba tare da wani shamaki ba an gane to wannan baya warware arwala baya mi baya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ai ture take kuma a cikin dubu ne to a ture tan ya a cikin duhu zai ganin to nan da tuwa sai ya taba nan babu tuwa ba zai taba kenan dai kawai duk inda ya tura hannun shi ko ina ya kan iya ture ta an gane ko kenan da aka hadisi yana nuna cewa mutum ya shahi mace ba tare ba da wani shamaki to wannan baya warware baya warware alwalan shi wannan mai sallah na'am fa'ida ta hudu hadisin yana nuna mana irin kuncin rayuwa da annabi sallallahu alaihi ya rayu da shi da shi da iyalai shi domin wannan waƙiya ta abu ne saboda umcin ɗakin ɗakin yayi kaɗan an sa gado a ce wurin sallah da wannan babu dama babu nuri kenan umcin ɗakin ne ya sa haka nan wannan kuma na sallallahu don haka duniya ba ta dame shi ba domin kwaɗayin abin da yake wajen Allah da kuma gudun duniya saboda ita a bace wadda take ƙararra da haka sai fifita lahira akan duniya bai damu ba da wani gida waye dama an bashi zaɓe a baka annabta da sarauta ko ko a baka annabta ka zamanto gama gari ma'ana ba sarki ba a yace ya zamanto annabi kuma bawan Allah kawai a hadisin fa'ida ta bira cikin wannan hadisin hadisin yana nuna cewa misalin kwatankwacin irin waɗannan aikace-aikace a cikin sallah to ba sa taɓa ingancin ita sallah wani ture mutum haka ka yi sujada ko wani kaya ko wani abu duka wannan baya taɓa komi a cikin lamarin sallah ina ta fahimta yawa kenan wannan shine karshen wannan babu kuma yana ga lokacin yago na'am kenan insha Allah a anan za mu dakata kinan dai a tagace na'am akwai kamar misali da an salin kama wani kuma yana nafula mai yanke ba kuma ga guri da mutane su sa su su ne suka Eh.
zo sa iya wuce an salin kama amma wani yana yin nafula mai yanke to idan muka kenan yana tambaya ne cewa wani lokaci kuma akan samu wannan da yawa gaskiya za ga wani lokaci wani ya zo ya fari nafila sai ga shi an tada ikama har an gama ikama liman yana ya shiga ana ci a gyara sahu shi wannan mai nafilan bai kare ba kuma ana so a zo a cika sakin sahun warko shi kuma yana na hanyar yana sallah ya ki ba da dama to akan iya hucewa ko ba a huce ba to wannan idan muka kalli hadisin da yake cewa idza uqimati salatu fala salata illa al-maktuba idan aka tada ikama to babu wata sallah he ta ta ta ta, ta farilla kaga idan muka aikata wannan hadisin kenan wannan nafilan ma da yake ba ma sallah bace kenan ana tada ikama sallar ta kare kenan yana tashi ne kawai yana komawa da haka abin da yake wajibi a kanka tunan salasalama ya faɗa haka ko kana tahiya ka zauna wa za ka yi zaman tahiya da ka ja an fara ikama kawai sallame ina wata fahimta za a baka ladan niyyarka za a baka ladan wannan sallar wannan ko bai rage ka da komi amma mafi yawan mutane za ka cewa a ni dai ina ganin cewa in son samu ne akwai da za a kewaye shi a dan kewaye shi dai ihtiyatan ihtiyatan wallahu a'lam an gane ko amma da za a bin ma'anan hadisin tunda babu sallah sai farilla to wannan sallah da yake kenan ba sallah bace in ta zama ba sallah ba kuma ta gaban shi ka wuce ba wani ji ba kai to amma da ihtiyatan a kewaye shi kawai a wannan wallahu ta'ala ala wa alam na'am wal muhammad na'am na'am Mm. saboda gumi Eh. na'am eh kamar min to shi al'aslu shi masallaci dama an gina shi ne don a yi sallah a cikin shi an gane kuma wata falala da Allah ta'ala ya ma wani al'umman manzo sai ga cewa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura an sanya mini kasa ko ina masallaci ne kuma abin yin tsarki da haka masallaci ginin masallaci ne a riƙi wuri ma ana sallah yana iya ɗaukar ma'anar masallaci an gane ko yawa yanzu a ce wanda masallaci namu sai ana zafi in muka shigo za mu rika jin zafi ba za mu samu khushu'i ba to a raɗin kanmu mu muna iya cewa idan har a wajen in muka yi za mu samu nutsuwa ga iska ga komi kowa zai kasance cikin hayyacin shi ina ganin babu laifi mu je wajen mu domin ita sallar ana so a hayya mata ma'ana a saman mata yanayin da za ku yi ta a huce ba cikin damuwa duk lokacin da za a samu wani wuri a yi ta da nutsuwa ko yana cikin hayyace shi babu damuwa babu takura to ya yi wurin da za a samu gumi da zahi ana ta jibi wani allah allah yake a kare ma ana karewa kowa yana wartar mauluci to da za a samu wani wurin da za a yi shi ma idan cikin masallacin ne kenan ina ganin babu laifi babu laifi kenan wallahu ta'ala ala wa alam. na'am yawa malam hamdi ana ana sallah eh to wannan mun taba jin shi ba to ai akwai hadisi ina ga Imam Labani ya kawo shi cewa Annabi sallallahu yakan kirdadan gimshiki a cikin masallaci sai ya sallah zuwa gare shi kaga wannan hadisin yana raddi zuwa ga wancan tunanin cewa wai mutum a masallaci ne baya bukatar mi baya bukatar sutura kenan zaka ko ina yin ta sallah mutane sai ta wuce eh wannan eh wannan ana ana bukata a kadiri yana bukatar a ka dalili sai wallahi ta'ala wa ala wa alam kina abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه